منحاز قامية تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا كلكناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدغة مقلقة مقلقة وغير مقلقة لنبين لكم ونجير في الأرهام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لنب- ثم لنبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اعتزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نقول الله يقول أمان وأن رانا من البركة رانا تاع الخميس wanda yake a sha biyar ga watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da shida ga watan hudu 2023 miladiyan annabi isa alayhi salam muna cikin suratul hajji aya na hudu a, an, an ja ayan an sake maimaitawa ne ba don kuma ba su da jiya ba mu gama fassarar ayan ba eh shi yasa amma yanzu da mu dan yi a gurguje sai mu wuce mu shiga aya na da take biyo bayan ta Allah subhanahu wataala ya gaya mana in kuntum fi raibin min al-ba'si ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'si idan kun zamo kuna kokonto akan tashin kiyama to fa inna khalaqnakum min turabin mu muka halice ku daga ƙasa summa min nutfatin sannan kuma zuwa mani suma min alakatin zuwa gudan jini suma min mudgatin zuwa tsoka suma na mukallakatin wa gairu mukallaka tsokan kuma akwai wanda Allah ya shirya da a yi halitta da shi akwai wanda kuma an shirya ba za a yi halitta da shi ba ko kuma shi mani akwai wanda Allah ya shirya da a samar da wani mutum da shi akwai wanda kuma an samar an shirya ba za a samar da komai da shi ba shi yasa wato kamar yadda jiya muke yi ma- muka yi magana cewa ƙwayoyin halittar an ce suna da yawa to har da aka samu likita a cikin mu yake bayanin cewa an ce miliyoyi ne ma a cikin kowane mani da ya sauka a cikin mahaifan mace to a nan ne ma malamai suke cewa wato zina yadda ya zama na da muni idan mutum ya je ya yi zina wannan ƙwayoyin halitta da ya zuba su a cikin haramun tunda an ce miliyoyi ne wasu malamai sun ce ranar gobe kiyama da su yi hisabi da shi a gaban Allah sabiya da ya je ya zuba su a haramun tunda dama dukan an zuba ɗaya ne da a yi halitta to shauran da su tambaye haƙƙinsu ranar gobe kiyama da ka je ka tsoma su a haramun kaga wannan kawai Allah ya kiyaye mu subhanallah Allah ya tsare mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya yafe mu wannan kawai ya ishi masifa wa mutum ko ba haka ba wannan a ce kawai zina so ɗaya kai wannan ƙwayoyin halitta miliyoyin da su yi hisabi da kai a gurin Allah ya da kai kasha su da alaka lallai dama zina akwai mummunan illa a cikinsa dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zina yana gadar da abubuwa guda shida ya ce a ɗaya daga ciki yana gadar da talauci na biyu kuma yana yana yana tafiyar da kwarjini tuzhibul baha'a yana tafiyar da mene da kwarjini a fuska idan mutum mazinaci ne ya ga fuskansa babu kwarjini a ciki musulmi da haka zina yana da illa da yawa kuma mutum in ya zamo ya mai da zina aikinsa to annabi ya ce duk wanda ya zina shi ma da'i da nasa to Allah ya yi mana sabiya da haka mutane wanda suka mai da aikinsu ne zina to su ji tsoron Allah babban masifa ne a wani ruwayan ma aka ce idan mutum ya zo yi zina to lokacin da da su sadu mala'iku da su tuba fatansa da fatanta ya yi zama an yi zinan nama da nama ne an ce ko sun yi don sun yi wanka janaba bai bar jikinsu ba kaga duk wannan yana daga cikin illolin zina to Allah ya tsare mu albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce wani qirru fil arhami da muna wani qirru fil arhami ma na shau muhallaqatin wa ghayr muhallaqatin wani qirru fil arhami muna tabbatarwa a cikin mahaifa ma na shau abinda muka ga dama ila ajalin musammi ko zuwa ajali abun ambato kowane idan Allah ya sanya halitta kamar yadda je muka faɗa yadda annabi ya bayani yadda ake halitta har zuwa ya zama mutum har zuwa wuraren gare shi a gaya masa duk abubuwa to Allah ya ce muna tabbatarwa a mahaifa zuwa ajali abun ambato akwai wanda aka haife shi wata shida akwai wanda aka aka akan haife shi wata biyar ma akwai kuma wata bakwai wata takwas ne aka ce baya rayuwa sai wata tara to mutum yakan zauna a ciki ma shekara yakan zauna a ciki ma shekara biyu amma malamai su ce ɗa baya wuce shekara biyar a ciki amma akan yi shekara biyar ma a cikin mahaifa ɗaya daga cikin malaman mazhaba nan an ce sun da shekara biyar aka haife shi a cikin mahaifiyarsa to shine Allah ya ce muna tabbatar da abin da magana ma a cikin mahaifa ila ajalin musammi ya zuwa lokaci abun ambato da Qur'ani ya ce zuwa lokaci kaza to da bara a dinga wuce wannan lokacin ba amma al'ada dai shi mafi waya da kuma abinda hali ya tabbatar wata shida ne ai wata tara ne dai ko yawanci yake aiwa amma da ga yakan shiga goma yakan shiga sha ɗaya yakan shekara ma to shekaran ma yakan kai an ce baya wuce dai shekara biyar amma ɗa yakan iya zauna a ciki sama da shekara ɗaya har ya zuwa dai baya wuce dai shekara biyar matukan na da rai da lafiya za a aike shi da izinin Allah wani irin filar hami ma na shawula ajilin musamman sun manu kurjukun diflan Allah ya ce sannan
a yau abin mai nake haka ne sun manu kurjukun diflan sannan mu fitar da ku kuna kuna jinjiraye ko da yake alfahari shine jinjiri amma za mu fitar da ku jinjiri kowa da haife shi jinjiri bai san komai ba wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah shi ya fitar da ku daga cikin iyayenku ba ku sanin komai waje alakumus sam'a wal absara wal afida ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku zuciya mutum yana iya gane kaza kaza ne sun ma nukurjukum iflan sun ma litablughu ashiddakum sannan kuma dan ku isa iya ƙarfin shekaru ƙarfin shekaru bulugul ashidda shine mutum ya kai shekara talatin zuwa arba'in suka ce shine bulugul ashidda dama mutum an ce ya shekara arba'in to duk abin da ya a rayuwa babu yaranta a ciki ko ɗan shekara ɗari uku ne ba zai ce masa ya aikin yaranta ba in dai mutum bai yi hankali ba daga shekara ɗaya har arba'in to ko shekara dubu dai ba zai yi hankali ba to shi yasa annabawa ya sun shekara arba'in ake aiko su an san mutum a lokacin ba wanda zai ce ma baka da hankali to sun ma nukurjikun ɗiflan sun ma litablugu a shiddaku ku kai wannan shekaru sun ma litakuru shiyuka ko sannan kuma ku zamo dattawa hakan wa minkum man tuwaffa na sun ma litablugu a shiddaku to wani kun to wancan ayan ne da yace sun malta ruwa shi da ku sai yace sun malta kunu shiyuka a can kasa kenan haka Allah ya faɗa amma anan da yace sun malta ruwa shi da ku sai yace wa minkum ko man ya tawfa a cikin ku akwai wanda yake mutuwa ma tun na jinjiri zai mutu wani ran da aka haife shi wani yayi watanni wani kuma da haife shi ma ba rai amma da a cikin yana da rai shi bai ma fito duniyar da rai ba domin kuma man ya tofe kun wa minkum man yuraddu akwai kuma wanda da a juyar da shi ila arzalin umri ya zuwa mafi kaskancin rayuwa shine wani da yi shekara suka ce har saba'in da biyar har tamanin har casa'in har ɗari wani tun shekara ta saba'in da ruɗe wani kuma ya kai tamanin wani ya kai casa'in wani sai ya kai ɗari ma yana iya gane mutane kowa da irin bai wanda Allah ya masa da kuma irin rukon mutum da ya yi da Allah subhanahu wa ta'ala ثم لتبلغوا أشدكم إلا سنن الله يتي يا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض الأمور إن أكون دا ما يدشي مكي كسكنشي رايوا إلى أرض لكي لا يعلمكم من بعد علم شيئا domin kada ya san likai la ya alama dan kada ya san ba da ilimin bayan wani ilimi da da yi shay'an wani abu mutum ya girma da na yaro wato in mutum ya tsufa ya rude zai dawo kamar yaro shi na mai da shi arzal umuri mafi kaskancin rayuwa da mutum na yaro sai an gwada masa ba ce wannan wannan yayanka ne wannan kawunka ne wannan danginku ne a gudun da gwada masa abu ana koya masa wannan shine kaza wannan shine kaza bai san abun ba to ka lura idan ya kura rayuwa kuma sai ya dawo haka sai ga mutum ya zo gaishe shi sannu baba yawa ya gama gaishe shi ya san shi ba ma bai san waye bane wani ma hatta ƴaƴansa bai san waye bane in dai ba na ciwo ba akwai na tsufa akwai kuma na ciwo wanda mutum da ya samu matsala a kwakwalwansa ya zama ba iya tamyizi ba iya bambance ƴaƴansa amma akwai wanda zunzuruti shekaru ne yakan kai shi haka sai ya zama wai an ce masa wani ne fa ai ho tukun ne gane in tafiya ta tafiya ma an ce wani ne ma ya ce wani wani waye wani to ka shi ne Allah yake faɗa to shi ne jiya muke cewa wato wannan ayan ta gama faɗar rayuwa daga farko har ƙarshe i wa minkum man man yurdi ila arzalil umri kai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a domin kada ya san wani abu wanda da ya san wannan abu ya san abu amma kuma yanzu abun ya bace masa kwakwalwansa ta goge sai an tuna masa kwace lokacin sallah yayi to shine aka ce anan Abdullahi bin Abbas yake cewa duk wanda yake karatun ƙur'ani a rayuwarsa wanda ya damu da karatun ƙur'ani ya damu da Allah to shi ba zai samu irin wannan arzalin umarin ba komin shekarun da ya yi ba zai zamo baya iya gane abubuwa ba to shi yasa ake so mutum ya kula da ibada tun na mene yawa tun ana matashi tun mutum na ƙuruciyansa biya da abinda mutum ya yi ya girma da a yayi na ƙuruciya ta in girma so da dawo masa yake yanzu ka duba ko mutum ne mai faɗa to in ya tsufa ya kaga faɗan ya ƙaru da abin da ya yi da na ƙuruciyarsa na jin ƙarfinsa shine abin ta mene yawa ta dawo masa ko to haka idan mutum mai haƙuri ne to in ya girma kuma da yawa ya kaga ya san yin yayi yawa shine ko da hauka ne zaka ji malam Bahaushe na ce wai hauka yana tadda hali kuma haka ne idan mutum ainihinsa mai faɗa ne Allah ya sauke zo samu cuta na hauka ya faɗan ya karu idan ko mai shiru ne idan ciwo ya zo na hauka sai kaga ya daɗa yin ya zama shi mai shiru ne ko mai da masa ba zai ce komai ba to shine Allah subhanahu wataala ya ce akwai wanda da a mai da shi mafi kaskancin rayuwa ya zamo ya san abu da amma kuma ya zamo abun ya manta shi shine ne kai la ya alama domin kada ya san min ba da ilimin bayan fa ilimi to kada ya san kuma shay'an wani abu kuma da kai la alamin ba da ilimin shay'a na watar al'ada to Allah ya ce yana daga cikin ayoyi duk wannan Allah ya gwada mana yadda ya halice mu ne to wanda ya wannan kuma ya dace ba zai iya tashar da mu ba wanda ya wannan shi ne Allah yake ce a yasu bil insan Allah ya jama'a izama mutum yana da tambara iya tara kashushuwansa bane Allah ya ce bala ai haka ne dami ya tara bala qadiri ne ko ala an nusawiya banana e bal yuridu al insanu li yajra yas'al ayyana yawmal Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ce ai bari bai sani bane bala kadiri ne mu ko muna da iko ala an nisa wuya bananan mu jere yatsinsa wannan yatsu ba akwai kananan gaffuna a ciki ba ko Allah ya ce wannan yatsin da yake ganin kamar ba su kuma ba Allah ya ce muna da iko da mu jera ta daidai kuma ta dawo mu muka yi shi ba da bayina ya ce bal linsani ko bar mutum ji Allah yana so ne ko ya bayyana fajircinsa bal linsani menene liyabjira amama yasalu ayyana ko yana tambayin wai yaushe ne kiyama Allah ya ce kiyaman nan fa akwai damuwa fa iza barakal basar wa kasafal qamaru wa jumi'a shamsu wal qamaru ko yaqulu lil insani yawma idhin ayna al basar kalla la wajhu ila rabbika yawma idhin al mustaqar yunabbu lil insani yawma idhin ko Allah ya sa mu cika da imani idan Allah ya ce fa iza barakal basar ido ya zaro ta ko ido bara ma ta iya koma ba tsaban tsoro kamar da ranar muka faɗa la yartaddu ilayhi tarfu wa fi tun hawa mutum ya kyafta ido ma tsaban musiba ranar kiyama bare iya ba kuma gashi an kisfa rana wa kasafal kamar wata kai wa jumi'a shamsu kuma wal kamar ko an tara watan da rana duka waje daya mutum da yace ya qulul insani mutum da yace ainal mafar ina ne wurin gudu ne babu wurin gudu Allah ya samu cika da imani sabiya da haka Allah ya faɗi irin yadda ya yi mu wanda ko ya yi mu haka ya da ce dan mun mutu kuma bari iya dawo da mu ba shi ne Allah ya ce wa taraddara da ko amidatan Allah ya ce to in kana so ka ga alamu mai musun tashin kiyama idan kana so ka ga alamomi na ikon Allah wa tarallara da da ka ga ƙasa hamidatan bushashiya da ka ga ƙasa bushashiyan kana so ka ga yadda Allah zai dawo da mu ka je ka ga yanzu yadda ba muna rani bane da ga ƙasa ta bushe yadda zaka ga daji ma kai ka ce tunda ake ba taba taba koran ciyawa a gurin ba yadda ƙasa ta bushe ko yi guguwa ne yake kada ciyawa yake daga shi yadda yi da shi to shine Allah ya ce wa taradara da hamidatan da ga ƙasa bushashiya fa iza anzanna alaiha alma'a ma'a fa iza anzanna alaiha alma'a idan muka saukar mata da ruwa to ihtazzat sai kasan ta yi motsi ta canza warabat sai kasan ta rayu sai ka gan ni'ima ya isa ko ina dan shi to me zai faru wa ambata sai ta tsirar da min kulli zaujin ko kowane nau'in tsirrai ganye ciyayi me da ma abin da ma ba ma san su ba shine wa ambata min kulli zaujin shine kowane nau'i bahijin ko wanda yake ƙayatacce mai kyau da kaga ta yi ciyawa wasu abun ma ka gan su wasu ƴan ganye ne masu kyau wannan kuma mai Allah yake nufi da su Allahu alam kuma su ma tsirran irin mutane akwai wannan ta fito tsirran duk bai wuce su ɗan yi watanni ba wata ma kwana biyu aka sake wani ruwan ya ga ruwan ya tone su sun mutu su an gama da su kenan wasu kuma tsirran ya je har kaka da su eh wasu kuma ya je tsakiyar damuna kaga sun bushe tun kafin ruwa ma ya ɗauke haka duk aya ne Allah yake mana wani daga farkon rayuwa wani sai ya zama samari wani ya zama kaza kai dai an ce maka ka shirya ko yanzu ko an jima ko gobe saboda da ainihin duniyan dama ba a yi mu don mu zauna a cikin ta ba. halifa ne ba aka kawo baban annabi adam halifa ne eh aka kawo shi dama Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi halifa ne wakili ne aka kawo shi yayi wasu aiki na ubangijinsa mu ma halifofi ne muna gadon babanmu amma ba a yi mu don zama ba bal mun sha'un fil ardi la mustau'in haka malam mai dali ya faɗa yace lakin ya abura na wa zakal malhidi yace kai dai an yi mutum ne akan ƙasa amma ba ba dan ya zauna ba eh mal mar'u illa bin sara yace mutum fa bai zomo ba he dan ƙasa wala wurtaka ufuka sama'i bi sullamin lam yukuladi ko da da dai hau sama da tsani ya je shi ya ce shi a gida a sama da gidansa Allah ya ce ba zai dawoma ba sai ya mutu an dawo da shi an sa shi a cikin ƙasan to Allah ya sa mu cika da imani ta gyara ka fa za an zanna alaihat ma ta zato rabbatu an bata min kulli zawjin bayyin na
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى na وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير na zalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir zalika wannan fa irin halitta da Allah ya jera yayi kaza yayi kaza ƙasa ta bushe yazo saukar da ruwa ta zamo ta yi komai kuma ga yanda yi mu daga kaza zuwa kaza daga kaza zuwa kaza daga kaza zuwa kaza to fa wannan shine fa Allah zalika bi anna Allah wannan shine yake gwada maka hakika Allah huwal haqu shine haqu eh Allah shine haqu shine gaskiya wasu malamai suka ce a wannan huwa haqqun nan yana komawa ne kan halittar nan da Allah ya bayani ce wannan fa Allah yana gwada hakika Allah shine gaskiyan hakikan halitta da yana dan adam da wasu abubuwa wannan shine hakikanin halitta yanda ainihin halitta take zalika bi anna Allah wala wa annahu minal mauti kuma Allah nan shine yake rayar da mene matattu wa annahu yuhyil mauti wa annahu ala kulli shay'in ko kuma Allah nan shine a wato qadirun bi iko ala kulli shay'in akan wato dukkan komai malamai suka ce a a can tun da Allah ya ce man halicci mutum daga ƙasa zuwa mani zuwa kaza zuwa kaza din nan suka ce har lokacin da in da halicci mutum yayi in lokacin ma yayi to Allah subhanahu wata'ala shi ne zai turo wani mala'ika in ma lokacin da da halicci ma mutum tun amani din Allah shi zai turo wani mala'ika sai ya sauwara wato iyalin mutum sai ma- matan mutum sai Allah ya- ya ya sauwara ta ta daɗa kyau a fuskan shi mai gida kuma shi ma ya zama ya daɗa kyau a fuskanta shi kenan sai kuma Allah ya tabbatar da waƙa'i shi ne saduwa ya tabbata in Allah ya nufa za a yi ɗaɗin tunda ba kowane ma saduwar ne yake sa halicci ɗaɗin ba to su biyar haka wa annan Allah ala kulli shayin qadir Allah shine mai iko na وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'as man fil qubur to Allah yana gwada mana haka kuma ya tabbatar mana cewa wa anna sa'ata lalle fa sa'an kiyama na'am atiyatun atiyatun mai zuwa ne sa'an kiyama mai zuwa ne la rayba fiha kuma babu kokonto a cikin ta wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah haqiqa Allah yab'asu Allah zai tayar da manfil ƙuburi wa'inda suke cikin kabari duka Allah zai tayar da su na'am ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير aha wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir Allah ya ce wa minan nas a cikin mutane akwai man yujadilu fillahi inda ya dan kawo abin shaka in kara da gida wannan baya yi wannan fa na'am wa minan nas man yujadilu fillahi a cikin mutane akwai wanda yake jayayya da Allah bigayar ilimin ba tare da wani ilimi ba ma'ana ba hujja kamar yadda jiya muka yi bayani ayan farko yace minan nas man yujadilu fillahi bigayar ilimin wa yattabi'u kulla shaytanin marid sai ya bi dukkan shaydan mai tsaurin kai yawa shi kuma shaydan dama Allah yace kutuba alai annahu man tuwallahu fa annahu yudilluhu wa yahdi ila azabi sayyid to anan kuma Allah yace minan nas man yujadilu fillahi bigayar ilimin wala hudan wala kitabin munir babu shiriya a babu dalili babu kuma wani shiriya bai da kuma wani littafi mai dalili da zai ce ga shi fa abin da ya faɗa sabila da hujja kaza sabila da hujja kaza ne wannan shine yake gwada cewa ba a so mutum ya yi musu akan duk abin da bai da ilimi a kai ba a so mutum ya yi musu akan dukkan abin da bai da ilimi a kai kuma idan mai ilimi ya faɗi magana to sai an jira an ce tun da an san mai hankali ne ya faɗa mai ilimi to sai an jira an ce mai dalilinsa a ka'idan magana shi ne aka ce maulan bishau tijani ta'ala ne yake ce idan malami ya faɗi magana a ka'ida in ka zo ka samu magana to sai ka juya ta ta fuskoki fuskokin ilimi ba fuskokin ilimi so saba'in ya ce idan ba ta ɗauka ba ka sa ta ciki ko kaza yake nufi ka masa tawili kenan wa maganan ko fassara shine ma'anan tawili kar ka ɗauki maganan a zahirinta to ko kaza yake nufi sai ka ɗauko wani aya ko hadisi da Allah ya sanar da kai in kaga bata ɗauki wannan ba ka sake ɗauko wata ka sake ɗauko fuskokin dai ilimi sai ka bi guda saba'in ya ce idan duk bata shiga ba to sai ka bar masa ka ce to Allah wa alamu da abin da yake nufi ba fa ka ce ƙarya yake yi ba amma yau da Allah ranar ɗan zamani ne suke mutum ne dai zo ya faɗi magana ya je ya ɗauki jawahir ma'ani ya ga maganan bayan Allah ya zo ya ɗauka yana mata fassaran gatari a tsaye ko da dinga fassara magana kuma shi kansa da dai adalci ma kansa da da a zaunar da shi a ce to shi kenan ta fassara nan to mu ci gaba mu je gaba akwai abin da Allah ba zai fassara ba to a zamani ma a zamani a ilimin zamani a jami'a kowane fanni kowane faculty ko department ko akwai abin da suke karantarwa ko malikin wala yawa kuma baka yi saka je maganan wancan wancan fannin wancan department din ka dauko maganar su ka zo kai abin nan ba ana samun wato tadakuli na kalmomi wanda a gurin kaza kaza ne ko a fannin ɗin chemistry suka ce kaza kaza suke nufi to a duniya ma haka akwai hukuma ma suna da yaransu ko ba haka ba yan kwamiti ma ga alaja abu suna da yaransu i yanzu akwai abin da dashi ni ba dan kwamiti ba ne ya yi a waƙe a banna a gudu yi mana to ba da wannan training ne to kuma ballantana kuma malamai to ka gani kwarai da gaske ko kula sai wani yare ne aka ce ko da gaisuwa to wannan ilimi ne fa ko mai akwai iliminsa sa to amma bawan Allah wanda ya tashi cikin bin Allah tun na karami bai san cin haramun ba bai san cin mutuncin wani ba bin Allah lailan manara kai yanzu shehu tijani aka tara maka wurin da yake a wuni ba ya kai wata ɗaya ba kai ba shine ake ce Allah ya ara musu kwanaki wa zakirun bi ayyamillah da Allah yake ce ayyamillah shine da ga rubutun da malamai suka yi yanzu da akwai akwai akwai injina na ɗabi irin yanzu ne ai babu yanzu ƙur'ani wannan ɗauke ta a baka biro ka ce da ka kwafa kaga jan aiki da aka baka ka kwafe ta kawai ka kwafi qur'ani ka kwafe ta kawai da wasani da me wala jan aiki yanzu ga wannan inji ne to idan kai ne zaka yi da biro ya kai wannan tudu biyu ko uku idan da hannunka bare yi bare irin na inji ya zamo kanana kuma ko me tun da shi inji an saita shi ne dama an yi ne dama dan ta zamo daidai da zaka iya dauka ka karanta kuma rubutun bai zamo me yawa wani bayi shiga wani da shi ƙanana ne a matsala yawa to an yi wani baya hawa kan wani da shauransu to tafiya da ilimi yana nan da yawa yanzu ka duba irin ayyamin layi kwanakin Allah da ya kyara wa bayan Allah ka duba irin rubutu da su imamu suyuɗi suka yi ka duba rubutu da su imamu nawawi suka yi a baka kawai a baka littafin a ce ka kwafa yanzu shirin muslim da ya yi mujalladi tara ƙananan rubutu ne inji ya yi idan da hannu ne da ka yi wannan rubutu guda ɗaya ma in dai da hannu ne kai da ka kwafa to ya ta yi ta guda uku ya ta yi mujalladin guda uku ko ba fahimci abin da nake nufi ba sabiya da rubutun ka yadda to su fa da hannu suka yi wannan rubutu kuma suka bauta wa Allah to yaushe ma suka nemi ilimi duk shekarun sun kaji yan kaɗan ne sittin saba'in hamsin shi kan imamu nawawi ma ana ce bai wuce shekara arba'in da wani abu ba tsaban tsaban talifi wa addini ma tsaban talifi ya ce har bai samu ma ya aure ba sanda ya tsansa ta yanke tsaban rubutu to babu injina irin ne to to bautan Allah ne wasu bayan Allah da Allah ya ba su a wuni suke yi kai yanzu an ba ka yi ka kai wata ba kai ba kuma su a wuni suke Allah ya shine Allah ya ya albarkaci rayuwarsu abinda za su yi a wuni kai ka yi watanni ba kai ba to kuma yin wannan bayan Allah ne suka zo suka faɗi ilimi ilimi ba suka faɗa amma kuma kaga wani ya zo yana da cewa abin da wani ya faɗa ya saba da sunna alhali da zaka zaunar da shi sunnan hadisi ne ya dace hadisi din rigiman duk wa'annan masu rigiman ba wanda ya haddace hadisi ɗari da isnadinta babu sai dai ka je ka duba magabatan dai da ake neman raina su wata hadisin ma makalkaliyan da yake cikin ta karatun da ke cikin ta a daure wallahi da ka bashi fanto kare sama ba zai iya fassarawa ba sai ya je ya ɗauki magabatan me suka ce tukunna magabatan ne zaka ga a sharhi sun ce wannan hadisin ai kaza ake nufi ita ne annabi ya taɓa faɗa akan kaza da kaza a warware ta ya ce ita ne aka kawo ta nan sai aka dunkula magana shikenan to amma kuma an zo ana irin ɗaukar irin wannan bayan Allah ana ƙaryata su ga kuma yau bature ya zo da ilimi na duniya ko ba haka bane yanzu ga dai irin karatu da ke cikin wayar nan dai kowa ya sani waya kullum ƙara ilimi kake da shi kullum ƙara ilimi kake nan saving saving nan na na na na number wata wayan an baka wallahi ba za ka yi saving din ba ko ba ka bane wata buɗe wayan ma ba za ka iya ba ba a sa ta a security ba komai ba to kai sama ka iya din ma amma wata ran wannan karba ya ce maka ayin kai nan kaza da kai kai alhali da ka sani ta can kullum ƙara ilimi yake a cikin ta kuma ba a ƙaryata su ba to Allah ya samu cika da imani tasbiha da kuma minan nasu min yajadilu fillahi bi ghairi ilmi wala hudan wala kitabin munir kuma su maganan bayan Allah in ka ji su sun ce ma baka je ka leka littafin su ma na sufaye haramun ne ma baka san in ka zama a ilimi baka bambance tsakanin giwa da tururuwa a ilimi to kar ka je ka dauki littafin su kana duba dan da ka ga wani magana ya gulle ka alhali ba haka ake nufi ba amma an ka samu abu ta aka warware maka shikenan to Allah ya samu cika da imani na'am ثانيا إذ فيه ليدل عن سبيل الله له في الدنيا كزي ونزيقه يوم القيامة عذاب الحريق
ثانيا إذ ليدل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الخريق wannan aya wanda muka karanta ne yanzu wa minan nas man yujadilu fillahi nan an ce ta sauka ne akan Amr bin Hisham an san Amr bin Hisham ko ana faɗan ainihin sunansa kowa dai gane ana kiransa a wani sunan kuma Abul Hakam to shine annabi ya ce a wannan bai ce ake masa Abul Hakam ba sunansa Abu Jahalin domin alhikamu alhakamu a ilimi a abin hikima ilimi ne to ana ce masa wani shi baban hikima shi Abu Jahl da aka ake kiransa Abul Hakam Abul Hakam amma ainihin sunansa Amr bin Hisham ko Umar bin Hisham shine annabi ya dinga addu'a Allah ka taimake ni ko ka karfafa musulunci da ɗayan Umar guda biyu shine sai addu'an annabi ta sauka kan sayyidina Umar bin Khattab shi sai ya karɓi musulunci shi kuma a Abu Jalil bai karba ba shi Abu Jalil ya ci gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakin gaba kuma an ce kafircin sa ma yafi na Fir'auna tunda shi da Fir'auna da ya ga halaka yani ne tuba la ilaha ya ce la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin hatta idza adraka al garq qala amantu ko billazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin lokacin da dilmiya ya kama shi sai ya faɗi maulan mushu ibrahim ya ce ya yi fa kalmar shahada amma me yasa Allah bai karɓi tubansu ba a bani isra'ila hukuncin bani isra'ila in har san da ka zo mutuwa ka tuba Allah ba ya karɓa amma mu al'umma na Muhammad gatan da aka mana aka ce matukar rai bai zo gargara ba gargara shine rai ya zo wuya har ka ji mutum na faɗan in ma Allah ba shi ko yi magana daga ba a iya fahimtar me yake faɗa to in rai bai zo gargara ba amma ko da an fara zara ran mutum matukan bai zo nan wuya ba ya tuba Allah dai karba walaysa at-tawbatu lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalati summa yatubuna min qaribin ulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman hakima innama at-tawbatu ala ladzina lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalati ko innama at-tawbatu ala ladzina ya'maluna su'a tuba dai ya tabbata ne ga wanda suka aikata mummunan aiki kuma suka tuba amma babu tuba ga wanda suka aikata mummuna aiki wanda har sai da suka ga mutuwa tukunna tukunna ce sun tuba a nan ne ba a karɓar tubansu shi ne lokacin da mai rai ya zo nan kai amma an ba haka ba Allah yana iya karɓar tuba amma shi Abu Jalil da aka zo aka ce tuba annabi ya ce faɗi kalmar la ilaha illallah da annabi dai Allah dai kafa ai annabi dai kafa masa hujja da ita ran kiyama sai ya ce shi bare faɗa ba larabawan 'yan mata na larabawan makka da su masa waka bayan ya mutu wai da su masa waka irin na yawa na gada cewa kama a ce ya ba wa maza kunya da a sashi a waka a dinga ce ya ta gaba da annabi sai da aka zo badare gawu ya ga an sassare shi tukunne tuba annabi ya tura abdullahi bin mas'udi ya koma da ya ce ce masa ya karɓi wannan kalma ya ce a amma kaga shi ai ai fir'auna shi da ya ga azaban ai cewa yi amana bi bani isra'ila ko na yi imani da ubangijin da ƴaƴan isra'ila suka yi imani da shi amantu billazi amanat bihi banu isra'ila na yi imani da wanda ƴaƴan isra'ila suka yi imani da shi wa kenan Allah amantu billazi amanat bi banu isra'ila sannan kuma yace wa ana minal muslimin ina cikin musulmai dan ya tabbatar maka amma a shari'an bani isra'ila in har sai da ka zo tuba kaga mutuwa tukunna zaka tuba ba a karba amma da yana cikin al'umma annabi Muhammadu to da ya jefa ya ce to Abu Jahil shine wannan aya ta sauka a kansa shi abu jahil ya ga ayoyi da yawa amma da yake Allah bai nufa da imani ba da imani ba wanda ya ga ayoyin irinsa a manyan mutanen maka yana ɗaya daga cikin lokacin da wani bawan Allah yake bin sa bashi ɗin wanda ya sai shani raƙumansa yake bashi kuɗi irin mutanen ƙauye su zo da kayansu kasuwan dabbobi ya wani mutumin birni ya saya kuma na tsoronsa a kasuwan yaki ba su kuɗi suka zauna suka zauna mutanen mutanen duk suka zaga maka suka ce dan Allah wani ya sa baki a ba su kuɗin su sai mutanen makka wai dan ba'a sai suka ce ba wanda zai karɓa muku wannan kuɗi duk garin ku je ku samu Muhammadu da da an san yadda shi Abu Jahl yake izgili wa manzon Allah da neman masa walakanci yana zuwa kuwa wannan mutum ya je sallama suka ce su baki ne sun kawo raƙumansu ga shi abu jali ya saya amma ya ki ba su kuɗin amma mutane sun ce kuna son kuɗin ku ya fita an ce mu zo gurinka annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ka san shi ba a zuwa gurinsa da damuwa a koma ba ba a magance ta ba kenan annabi ya ce a tafi gidansa je gidan abu jali aka je aka ce manyan makka ko sun taru a jikin ƙaba suna ganin da su ga wayo walaƙancin da abu jahil da yi wa annabi yake na aka kwankwasa gidansa ko don an ce laraba al'adansu su gidajensu kullum a kulle yake ko da rana ko da daddare su da kan an yi bako sai dai ya yi nokin tukunna a fito a buɗe a ce waye shi ne ya zo aka yi nokin a kofan gidansa ya fito ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wa'annan mutanen sun ce sun sayar maka da dabbobi kuma kai baka ba su kuɗin ba baka bari kuma sun sayar mu wani ba annabi ya ce gaskiya ne abuja ya ce gaskiya ne ya ce to ba su kuɗin su ya ce to kenan ya shiga gida ya fito da barin jiki ya kirga kuɗin su ya ba su shikenan su kuma mutanen makka su walid bin mugira suka dinga mamaki suka dinga mamaki can ana jira abuja ya zo daba can da ya zo da ba ga ce ya Allah ka ba mutane kunya eh aka dinga irin dai abu dai irin wanda dai za a dinga kushe ka da yaka eh ka ba mutane kunya kai da ka tuba da kaza kaza kaza kawai gashi nan magana ɗaya muna kallon ka aka tura ka fito magana ɗaya Muhammadu ya maka ba mu san dai me ya faɗa ba ka shiga kuma ka fito ba jayayya ba komai da ladabi ka fito ka zo ka ba da kuɗi ladabi ya ce to ku ba kuna maganan ku bane kun ga abin da na gani ne ya ce wallah wani amalin raƙumi na gani a bayan mamur bakin sauta yake fitarwa da na masa wani magana na rashin jin daɗi ce wallah da ya ƙi ne ce tafiya ka zama na lafiya na kenan to ka ga me ya kamata yi imani da nan mamur kuma na sallama su kuma ya gabe ga amalin raƙumi to amma duk bai sa shi ya imani shi yasa Allah ya ce a cikin mutane akwai mai jayayya da Allah babu hujja ba dalili babu kuma shiriya babu kuma wani littafi mai haskaka masa eh to shine Allah ya ce sani itqihi yana mai karkatar da kansa in an ja masa ayan qur'ani ko ya dinga haka ka san irin kaman mutum ya raina ka yayin na magana yake ya dinga karkata kai ko to shine Allah ya ce sani itqihi yana mai karkatar da wuyansa dan girman kai in aka zo a ga masa abu ko ya dinga karkatar da wuyansa yana tafiyan takama yana kallo kaman na raini wa annabi sallallahu alaihi wasallam sani ibnu li yudilla sabilillah dan ya batar da mutane da tafarkin Allah kawai shi ya gwada shi ya tsaurin kai ne bare ba annabi ba kuma baya san wani ma ya zo ya ce dai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yudilla sabilillah lahu fi dini khizy Allah ya ce kaskanci ya tabbata gare shi tun a duniya ko nuziku yawmal qiyamati kuma da mu dandana masa kuma a kiyama azabal hariq azaba nuquna da mu dandana masa shine Abu Jahl kuma an ce hizin fi dunya din nan shine aka kashe shi kisan walakanci a Badar kuma aka yanko kansa aka jawo ta nan an ce Abdullahi bin Mas'ud din gagara daukan kansa yayi ya da Abu Jahl an ce yana da katan kai yayye ya dauki kan ya gagara ya sa mata igiya kawai ya ɗaure ta dinga jawo ta ƙasa da ƙyare kawo kan gaban annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ga walakanci ya tabbata na
ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للأبيد
ذلك بأن ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للأبيد zalika Allah ya ce mun masa wannan ne kuma bima qaddamat yadaka sabila da abinda hannunka ta aikata duk abinda kaga Allah yayi wa bawa to sabila da abinda hannunsa ta aikata ne bima qaddamat yadaka wannan hannuwa guda biyu yawa aka ce malamai suka ce an kira hannuwa ne anan sabila da su dewa wasu abubuwa da dan adam da yi na saban Allah su dewa hannu ita take fara shiga cikin bayan zuciya ta raya ayi abu to hannu shi yake fara yin abubuwa yanzu ka duba ko cin haramun ne ai da hannu ne ko da aka karɓi dukiyar wani ko ka ci bashinsa ko ka ƙwace kaga duk da hannu ko ka bigi wani ko ko kisa duk yawanci da hannu ne ake yi sai dai kafa ta shigo wani sayan a mataimakiya ko kuma hannu ta aikata ita kuma ta zamo ita ne tayin da za a gudu a kanta ita kafa hannu ya fi yin aiki da shi ake abubuwa da shauransu to shine Allah ya ce abin da ka ga mun yi ma dan adam zalika bima qaddama da yadaka wa anna Allah hakika Allah sakamakon wato abin da hannuwansu biyu ne an kira hannuwa ne an ce tafiya su ne wato jagorori a jikin dabban dan adam ko da ba kira shauran ba ana nufin abin da ya duk da duka jikinsa zalika bima qaddama da daka wa anna Allah hakika Allah laysa bi zallamin bai zamo mai zalunci ba lil abidi gabayi Allah baya zalunci subhanahu wataala yasa hadisin qudsi yace inni haramtu zulma ala nafsi waj'altu kuma waj'altu waj'altu bainakum ko muharrama ni na haranta zalunci a kaina Allah baya zalunci shi yasa malaman tauhidi suka ce adalcin Allah shi adalcinsa ne ya yi wasu ba musulmai ba haka ya so ya gansu ya adalcin Allah ne haka kuma ni'imansa ko falalan Allah ne ya yi kuma wasu musulmai babu abin da kai ya maka iya yi ka musulmi kuma babu abin da za ka ba shi falalansa ne kawai ya falma ya shawo adalcinsa ne kuma ya wa'incan haka shi ba yi zalunci bawa ya isa ya biya Allah abin da ya masa ne da numfashi ma da ya maka da hankali ma da ya maka da lafiya ma da ya maka da kai ka isa ka biya shi to Allah ya samu cika da imani na'am
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير أدم أن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه كثير الدنيا والآخرة ذلك هو الكسران المبين
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير ندم عن النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه كسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين Allah ya ce wa minan nasi a cikin mutane akwai man ya abudullah ala harfi wanda yake bautawa Allah a bisa ko kwanto an ce wannan aya ta sauka ne akan wasu larabawan ƙauye su wayanda suka canfa idan aka ce musu ga addini nan ga wani addini don suka zo suka shiga addini in daga shiganka addini daga shigansu addinin sai matan sa ta haifi ɗa namiji dabbansa ma ya aifa masa abu mai kyau to sai ya ce wannan addini mai kyau ne wannan addini yana da kyau da yi ta amma an daga shiga addini sai matansa ta zamo bata aifa masa ɗa namiji ba mace ta aifa masa tunda dama su ba su aiwon mata dabbobinsa kuma suka zama ba su aifa masa abubuwan da yake so ba sai ce kai na wannan addinin daga farko ma kenan ya kawai ya fita to shine Allah ya saukar da wannan aya ce wa minan nasi aya cikin mutane aka ce laraba kawai da suka shiga musulunci sai su ya zamo wannan ba laraba kawai da ya zo shiga musulunci sai matansa ba ta aihu irin yadda yake so ba dabbobin san ma ba su abin nan ba ko yace kai ina wannan addinin ba ta da kyau sai ya irda shi ne Allah ya ce saukar yake ce wa minan nasi a cikin mutane man ya abudillah akwai wanda yake bautawa Allah ala harfin akan kokonto bayyana sabon khairu idan alkhairi ya same shi idima anna bihi sai ya nitsi da shi wa yana sabatu fitnatu idan kuma masifa ta same shi jarabawa kamar ya kama rashin lafiya dabbobi suka kama lalacewa matansa bata aiki irin ƴaƴan da yake so ba to in kalaba ala wajihi ko sai ya juya akan fuskan sai koma kan addinin da ya fito in kalaba ala wajihi ko hasrat duniya wala kira ya taɓe duniya da lahira zalika Allah ya ce wannan huwal kusuranul mubin shine taɓewa wanda yake a sarari in kana neman taɓewa a sarari wannan shine taɓewa a sarari sabila da haka ko a cikin mutane ma akwai wanda ina da lafiya yana da kuɗi zai bautawa Allah amma in ya shiga wani yanayi shi ba ruwansa da Allah to Allah ya kiyaye mu to da mun takaita karatu ma nan sabila da mai tambaya eh ba shi na wajen kamala yusuf ta so mana ka rufe gashin ka rufe ka rufe sosai da Allah na bismillah fara karanta su da lokaci
Assalamu alaikum ya tambaya na farko tana tambaya ne akan malam ta yi planning ne irin na tsagaita aihuwan nan to kuma tana blending din jini to tana tambayan malam ya matsayin azuminta ya tambaya na biyu kuma ita ma tana tambaya ne akan ya ake wankan haila
a to na farko dai ta yi wai ta yi fulani ko ta yi rashin fulani ne ai ba wani fulani da ya wuce na Allah yawwa familin fulani duk da ba kai ta yi tambayar mai hukuncinsa ba ana yin sa a musulunci ya halatta idan ya zo mata tana abin da ake kira kunika idan yaro bai gama shayar da shi da ya karfi ba ya zama kuma an sake samun ciki to akwai wannan irin na musulunci kuma har yanzu akwai shi sannan amma mutum ya zo wai don tsoron ko talauci ko don tsoron kaza duk wannan karancin tauhidi ne kuma bai hallata ba sabila da jefa kai cikin halaka ne da yawa wanda suka yi sun zo sun shiga damuwa to yanzu tashi tambayan tana magana ta yi fulani mu ce ta yi rashin fulani to gashi kuma jini ya zo ya zarce mata ko haka aka faɗa yi to yaya azuminta kaga ya zo ya wuce kwanakin al'adanta ke kaga ita ta je ta jefa kanta damuwa su biya da ka azumi in dai da ta auna dama idan watan ya shiga da ta auna ne ita tana yin al'ada dama a farkon wata ne ko a ƙarshe ko a tsakiya idan dama ƙarshe take yi ko a farko to da ta kirga azumin kwanakin farko ba za ta yi ba tunda jinin ya riga ya haɗu da wannan da ta je ta tsoma kanta a damuwa sai ta ƙidaya shi zuwa kwanakin da ta san yake ɗauke mata ba za ta yi azumi ba wannan idan kuma ya riga ya wuce wannan kwanakin shi kenan sai a kaddara shi wannan ya zama jinin ciwon da ta jawo makanta shi kenan sai ta yi hauyin azumi kuma abu da istighfari biya da Allah ba ya dora marai abin da ba za ta iya ba da yawa masu yin wannan abu ne sun shiga damuwa har ma kana kan ka ta'addu'a ka roki Allah Allah ya baka iya iyalan da zaka iya tarbiyyar su wannan kuma dama ya kamata tun kafin aure ma kada ka bani iyalan da bari iya ci da su ba bari iya musu tarbiyya ba bari iya kuma musu abin da ya kamata na rayuwa ba wannan kana taka to Allah bari ya dora ma kuma dole ka tashi kai iya kokarin ka ba ka zo kawai kuma yawancin masu fulani din kamar yadda bara muke faɗa nan yawancin masu yi su ba wajen tsoron talauci ba ainihin abu ba an samo shi a gurin masu ido da shuni ba ne su ne suka ce ba su san tara yara da yawa ba su ba wai don ba su da kuɗin ci da su ba ne kaga su ashe nasu kawai wani interest ne nasu ba wai don ba za su iya ci da su ba za su iya karantar da su bane kawai wani wani interest ne nasu kawai wai suke so wai mutum wai yara uku dan biyu sun isa kenan ai ku je ku tayi Allah ya sa mu cika da imani sannan kuma hukunci da take tambaya na wankan al'ada jinin al'ada shine jinin haila eh kamar yadda ake wankan janaba shi ma haka ake yin sa sai dai shi yana da wasu abubuwa da ake so a dinga kula misali mace kwanakin ɗaukewan jininta ya yi to ana so ta kula misali kamar yau to in da ta kwanta tun da daddare to da ta lura jinin nan ya ɗauke kona na in ta gana da asuba idan ta tashi ta ga ya ɗauke to fa da ta biya magariba da isha sabiya da ya ɗauke a lokaci na laluri na magarba da isha abinda da yawa mutane mata da gaba cika kula da wannan ba kuma idan safiya ya yi misali da ya ɗauke da asuba ɗin ya ta gan shi to shi kenan to in har ya wuni yana nan to dab magariba shi ma da ta kula in har an shiga magariba kafin kwanciya sai ta ga ai ya ɗauke to da ta biya azad a idan misali dab la'asar sai ta duba dab faduwar rana ko magariba tana yi ta duba sai ta gaba ta gan shi ba to da ta biya azhar shi ma da la'asar ta biya da ya dauke alaluru su da shauransu to abin da ya kamata a dinga kula kenan yanda ake wankan janaba haka ake yin sa sai dai niyya da ya bambanta ko ina sai ya samu ruwa ko ina in har aka ballam'a to ko bayan wata ne ta yi sallah da ta sake wannan in dai ba a gaban alola ba wa duk gunda akwai a gashi to akwai janaba to shi ma haka wannan akwai wannan rashin tsarki sai an wanke shi na bismillah mai tambaya na biyu kuma tana ce malam akan ya mata addu'a ne mijinta bayi da lafiya to Allah ya yi masa yi tambaya na biyu shi ma dan kasuwa ne dai yana so malam ya masa addu'a Allah ya tsaya musu a kasuwancin su kuma suna bukatan addu'a da sauran wanda suke waya na to a a yi addu'a mijinta ta ce ko?
Eh bai da lafiya.
To Allah ya bashi lafiya. Allah ya yi masa albarkan alkur'ani dukkan marasa lafiyan mu gida da asibiti Allah ya yi musu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam.
Sai kuma wannan tambaya na ƙarshe da muke da shi yana ce yana so a masa bayani ne akan shi Lukman Hakim shi annabi ne ko kuma a wani jigo ne da ya aike wa musulunci har Allah ya ambace shi to yana so malam ya masa bayani da kuma shi ɗayan kuma yana ce malam yana so a fassara masa salatul fati
to shi mai tambaya kan lukman lakini lalle lukman lakini ba annabi ba ne wani bawan allah ne wanda allah ya kira shi mai hikima mai ilimin gaske wato in ka ga rayuwarsa inda ya tsara ta in ka ɗauki rayuwanka ka yi ka baka da ka huta tsakaninka da allah lafiya tsakaninka da bayin allah shi ma lafiya yawa sun biya zaka kuma salatul fati in allah ya kai mu gobe da lokaci da mu fassara don wasu su ji meye ne ma ake faɗa a cikin salatul fati da wasu suke ta ɗaga jijiyan wuya a ce wai ba kyau wai an ce salatul fati ya ce wai ba salatin annabi ba ne kana ji a farko an ce allahumma salli ala sayyidina muhammadin ka ce kuma ba salatin annabi muhammadu ba duk shauran kirari ne abin da ya biyo baya to muna godiya wa allah muna godiya wa ma muna addu'a ma alhaji bala winti da ya ɗauki na to da ya ɗauki nauyin wannan karatu Allah Ubangiji ya tsaya masa cikin lamuransa da yaransa su rabi'u mai jama'a laji rabi'u mai jama'a Allah duka ya sa su gama lafiya kuma Allah ya sa mu gama lafiya duk wanda suke sauraron mu suke neman addu'a maza da mata kowa Allah ya ɗauke masa damuwansa ko wani bawan Allah da ya tafiya shi ma ya ce mu sa shi addu'a Allah ya tsara hanya akwai ma dalha da muke karatu da shi akwai baffansa kanin mahaifinsa na asibiti Allah ya bashi lafiya Allah ya yi masa albarka nabi sallallahu alaihi wasallam akwai sharu badamasi baban zahara wanda na ba akwai sharu badamasi baban zahara muna addu'a Allah ya kara masa lafiya jiki ya fada har yau gashi ya samu fitowa marafin sarkin sharifai ya zo da shi muke karatu Allah ya kara ma lafiya muna addu'a wa baba dada Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya Allah ya sa wannan jinya na ta kafara ne mutanen gidan rediyo kuma muna muku addu'a Allah ya kara muku ci gaba kuma yan uwa duka Allah ya kara mana ci gaba saboda isan annabi Muhammadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin